نعم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Uthman ibn Affan a nan gadon kai a cikin garin Kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau ashirin da biyar ga watan jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan uku miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin na mai suna alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan wallafar تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى كما وانا شين درس منا سبعين أكو آه ابن تيمية idan ba manta ba yana mana magana ne akan waɗanda suke ganin cewa akwai yiwuwar mutum ya taka wani mataki da zai fi ƙarfin umarni da hani na Allah saboda isassa ga wani matsayi ko wani mukami na walittaka saboda haka duk abin da ya zo a shari'a na umarni ko na hani shi ba shi da alaka da su ibn taimiyya ce to duk mutumin da ya yarda da haka to wannan ya bar musulunci ya bar musulunci ya kama wani addini daban addinin musulunci addini ne da ya shafi kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi zuwa ga duniya duka wa ma arsalnaka illa kafatan linnas Allah ta'ala ya aiko shi ga wato mutane gaba daya ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul ya ayuha an-nas inni rasulullah ilaykum jami'a saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo ne zuwa ga kowa da kowa babu wani wanda ya isa ya ce saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallam bai shafe shi ba ko ba shi da alaka da shi to duk mutumin da ya kudirce ya kudirce cewa akwai yiwuwar ya kai wani matakin da shari'a za ta sare daga kansa to babu shakka wannan mutum ya bar addinin musulunci abu biyu ne masu irin wannan aƙida suke fakewa da shi abu na farko kasa ilimi na addini zuwa gida biyu a ce akwai ilmul batin ilmul zahir da ilmul batin a ce akwai ilimi na zahiri akwai ilimi na batin akwai ilimi na zahiri kuma wai akwai ilimi na batin wanda yake da ilimin batini to wanda ya wuce karfi ya fi karfin a lizimta masa aiki da ilimi na zahiri suna nufin ilimin zahiri shine ilimin da ya shafi shari'a abin da ya shafi sanin halal da haram da wajibi da mustahabbi da mandubi abin da ya shafi sallah azumi zakka hajji hukunce-hukunce na mu'amala da duk sauran abubuwan da suka shafi rayuwar musulmi suka ce wannan shine ilmin zahir shine abin da malaman fikihu suke bincike a kansa su kuma akwai wai ilimi na baɗini shi kuma ilimi na baɗini shine wasu asirai ne wanda Allah ta'ala yake keɓance wasu mutane na musamman da su su kaɗai suke sanin wannan asiri to duk wanda Allah ta'ala ya sa ya san asirin wannan ya gano wannan sirrin to shi kenan ba ruwan shi da ilmin zahir saboda shi yanzu yana da wani abin da ya fi ƙarfin wancan ya danne wancan shi ne ilmin batin to a shari'a wajibi ne musulmi zahirinsa da baɗinsa su zama abu ɗaya wani a shari'a haka yake idan mutum ya ce la'ilaha illallah muhammadun rasulullah to wajibi ne ya kasance hazzuci haka yake ya yadda Allah shi kaɗai za a bauta masa ba a haɗa shi da wani wajen bauta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne idan ya kasance da fatar baki kawai ya faɗa zuciyarsa bata kudurce wannan ba to wannan bai shiga musulunci ba ko da kuwa za a yi masa hukunci a zahiri da cewa shi musulmi ne tunda baɗininsa ya saba zahirinsa annabi cewa man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbu dakhala aljanna man mata wa huwa yaqulu la ilaha illallah man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah saboda ka dole ne a samu ikhlasi tun daga zuciya ashe kaga a musulunci a zahiri da baɗini so ake su zama abu daya ba ya kasance a zahiri kana nuna wani abu daban a baɗini kuma kana nuna wani abu daban ba shi yasa zaka ga dukkan hukunce-hukuncen shari'a a ibada kowace iri ce da Allah ta'ala ya dora wa bawansa ya dora wa musulmi to dole ne ya kasance akwai kyakkyawan niyya a cikin ta lokacin da zai yi in za ka yi sallah sai ka sai ka kudurce cewa sallar dan Allah za ka yi ta ba dan wani ba wato sai zuciyarka ta yi daidai da abin da kake yi a zahiri ashe kaga a shari'a babu wani abu sunan shi ilimin ne wanda ya sha bamban da na zahiri ilimin ne da na zahiri duk tare suke ba sa rabuwa to wanda ya ce wanda yake a baɗininsa ya saba da zahirinsa to wannan shine munafiki shine munafiki ya kudirce ya kudirce a zuciyarsa abinda ba shi yake faɗa da bakinsa ba ya kuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim abinda zai faɗa da bakinsa daban abinda kuma yake cikin zuciyarsa daban to waɗannan su ne munafukai ashe kaga babu yadda za a yi a ce wanda yake da wani ilimi a baɗini da ya saba wa na zahiri kuma a ce ya kai wani mataki har da zai ce ayyukan musulunci sun sare da kansa to wannan ita ce dabara ta farko da suka fara fitowa da ita ko suka fito da ita wacce ta karkashinta suke fakewa wajen su yi ta yin wasu abubuwa da sunan ilimin baɗini cewa wannan baɗini ne za ka kai zahirin ka sani shi ya san baɗinin shi yasa kake masa inkari to suna hujja da kissar al-khadir a cikin wannan sha'anin shi yasa ibnu taymiya ya kawo ta suna hujja da kissar al-khadir cewa shi al-khadir yana da ilmul batini shi kuma Musa yana da ilmul zahiri annabi Musa ilimin sa na zahiri ne shi kuma al-khadir ilimin sa na batini ne to suna fakiwa a karkashin wannan zaka su ce shi yasa annabi Musa ya rika yin inkari ga ga khadir shi yasa wanda duk yake da ilimin baɗini a zahiri bai da ilimin baɗini to idan ya ga mai ilimin baɗini yana wani abu sai ya rika yi masa musu sai ya rika kushe masa shi yasa suke ganin akwai wani yanayi akwai wani matsayi da wani mazai kai ya rika yin abin da ya ga dama da sunan ilimin baɗin da sunan da sunan ilimi na baɗin wasila ta biyu shine wasilar maganar khadir khadir alayhi salam wanda ita kuma sun gina abun akan abu biyu akan tubali biyu tubali na farko cewa khadir waliyi ne shi ba annabi bane tubali na biyu kuma shine kasancewar khadir yana nan dare yana nan dare bai mutu ba yana yawo a dazuzzuka cikin namun daji da dabbobi da itatuwa saboda haka gini na farko abinda suke so su kai gare shi manufar da sa suka faɗi cewa waliyi ne don su nuna fifikon waliyi akan annabi saboda idan har Allah ta'ala ya aiki annabi kamar annabi Musa cewa ya je gurin wani wanda ba annabi ba waliyi ya je yayo ilimi saboda ya fi shi ilimi kaga wannan ashe ya nuna wato wanda ba annabi ba waliyi yana sama da annabi to wannan shine farkon wannan shine babban abin da suke so su cin ma'ana suke so su cin ma'ana shi yasa aqidar su waliyi yana sama da da annabi annabi kuma yana sama da manzo wato suna mai da ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa suna cewa maqamun maqamun nubuwati fil bar fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali wato matsayin annabci a lahira fuwaiqar rasuli sun ya dandara ya dandara manzo wadunar wali amma bai kai matsayin wali ba kaga wali shine farko sai annabi sai manzo wanda kuma a musulunci akasi akasi shine daidai wato manzo sai annabi sai kuma wali to sannan gini na biyu da suke ko tubali na biyu da suke birin suka yi ginin a kansa shine da cewa hadir yana dandaransa yana dandaransa bai mutu ba saboda me saboda duk wata tatsuniya da suka so su yada sai su ce shi suka sun gamu da shi ne ya gaya musu saboda ka sai a yi ta fakewa da shi shi yasa za ka ga a cikin littattafansu da yawa za ka yi ta ganin irin wannan a ce wannan ya ce ya gamu da khadir ya ce masa kaza wannan ya ce ya gamu da khadir ya ba shi wuridi kaza ya gaya mishi ya rika yin kaza da haka duk sanda ka zo ka ce za ka yi musu inkari sai su ce ai ai khadir ne ya faɗa shi kuma khadir yana nan da ransa to idan ka rushe wannan ginin guda biyu to ka rushe aƙidar gaba ɗayanta ka rushe maganar cewa khadir ba annabi ba ne ba ba ba ba waliyi bane ka rushe batun cewa ba waliyi bane ka tabbatar da cewa annabi ne sannan tubalin gini na biyu ka rushe batun cewa yana nan dare wanda shine abinda malamai suka yi wanda shine a ibnu taymiya anan yake kokarin ya fito da maganar da cewa bai fadada ta ba don ya nuna cewa waliyin gaskiya ba yadda za a yi na farko ya fita daga shari'a shari'a mizani ce da take nuna waliyi na gaskiya wanda duk ya hau kan wannan skeli ya zauna daidai na shari'a to shine waliyi wanda duk ya karkace wannan skeli to wannan ba waliyi bane ko da kuwa an ga wasu abubuwa na ban mamaki tattare da shi saboda haka suke da'awar suna iya fita daga cikin shari'a daga karkashin shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai misalai da da nake ga ya kamata mu dan faɗa anan misalan suna da yawa wanda wanda zai karanta littattafan kamar misali Abdulwahab Sha'rani littafin sa wanda ya shahara da tabaqatul tabaqatul kubra tabaqatul kubra da tarihi ne na na waɗanda ya kira su waliyai tarihi ne na mutanen da ya kira wasu waliyai wanda za ka in kana karanta shi za ka ga abin mamaki wani abin ma wato kai kanka sai ka ji kunyar ma ka faɗa saboda wani abin ma da aka kawo shi a ciki da sunan karama ko da sunan daraja da matsayi na waliyi to ba zai ma faɗi ba cikin jama'a saboda abin kunya ne ma ka faɗi wannan ballantana har ka ce wannan karama ce da za ka iya da mutum zai samu ɗaukaka saboda ita a cikin hilatul auliya na abi nu'aym al-asbahani a mujalladin sa na goma shafi na 35 zuwa 36 a tarjamar abu yazid al-bistami sa abu yazid al-bistami ana yau muna yin fadarsa tun karatun ubudiyya sunan sa yayi ta zuwa daya daga cikin manyan waɗanda ake danganta su da sufanci wani mutum ya aika masa da yadda yake a cikin hilatul auliya yake cewa wani mutum ya aika masa da tabarma ya aika wa da abu ya zidil bislami tabarma kuma ya rubuta masa cewa salli alaihi billai ka rika kiyamun laila a kansa tun da waliyi ne ai kaga abinda za a taimaka masa ya ci gaba da bautar Allah shine abinda zai fi so ko saboda ka aika masa tabarma ya ce ka rika kiyamun laila a kai sai abu yazid ya rubuto ma wannan mai tabarma ya ce inni jama'atu ibadati ahli samawati والأرضين فجعلتها في مخدة ووضعتها تحت خدي yace to ni fa yake ya rubuta mu wace yace to ni fa na har na tattara ibadar waɗanda suke sama duka da waɗanda suke kassai gaba ɗaya na dunkule ta na sa ta ƙashin fulo na ɗora kunci na akan ta wato shi ya fi ƙarfin kai masa maganar sallar dare me zai yi da sallar dare ya fi ƙarfin wannan saboda yana ga ya wuce ya wuce wannan matsayin matsayi ne na wasu wanda ba su kai matakin shi ba amma wannan wani abu ne da ya fi fulo da shi ibadar mutanen sama a mala'iku gaba daya wanda ba sa kakkautawa akwai mai sujjada baya dagowa akwai mai ruku'u baya dagowa akwai mai to shi gaba daya wannan a karkashin filansa suke to kai masa magana kiyamul layli to watakila wani ya ce watakila ba duka farilla yake nufi ba dan shi cewa ibadati ahli samawati wal ard kaga da farilla da wajibi duk sun shiga ciki to wani ya iya dagewa ya ce maka a yana nufin nafil fulu to in nafil fulun ne ma wali dan me ba za ka yi nafila ba kana wali kuma ai baka tabar ma in ma ba za ka yi nafilar ba ai bai kamata ka faɗi wannan maganar ba to abinda zai kara baka mamaki a cikin tarjamar tashi shafin na gaba kaɗan 37 sai gashi yana cewa ajibtu liman arafa rabbahu ajibtu liman arafa Allah kaifa ya'buduhu ina mamaki ga mutumin da ya san Allah ta yaya zai rika bauta masa ta yaya ka san Allah kuma zaka rika bautar sa to kaga shi a gurin sa bautar Allah ba wani abin abin izgili ma yake da ita ka san Allah kuma ka rika bautar sa wato matsayi ne yake ganin shi ma ashe Allah ne to ya kuma zaka wa zaka bauta to babu shi har ila yau a shafi na 39 a cikin dai tarjumar Abu Zaid al-Bistami a Hilyatul Awliya yake cewa ittala Allah ala qulubi awliyaihi فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفا فشغلهم بالعبادة yace Allah ta'ala ya yi tsinkayi zuwa ga zukatan waliyansa sai ya zama daga cikinsu akwai wanda ba zai iya ɗaukan ma'arifa ba ma'arifa shine abin da suke da'awar sun sani na sanin Allah sanin sirri akwai wanda zuciyarsa ba za ta iya ɗaukan ma'arifa tsantsa ba sai Allah ya shagaltar da su da bauta kawai sauraka wanda kaga yana bauta to bai taka matakin ma'arifi ba amma wanda ya samu ma'arifa sirfan to ya fi ƙarfin kuma ya bauta waɗannan da zuciyarsu ba za su iya sanin samun ma'arifa ba su ne Allah ya shigaltar da su da bautarsa kaga wannan izgili ne da bautar Allah din da ɗaukan ta ba komai ba aliyu al-khawwas shi ma ɗaya daga cikin waliyansu ne kamar yadda yake cikin littafin al-jawahir wa durar na abdul wahab sha'rani juz'i na 100 da shafi na 175 yake cewa wa inna min ibadillah man taquluhu al-ma'rifatu bihi ilayhi wa hum yajuluna fi mayadin al-mukhalafat kaga wannan magana yana yin ta ne dan ya nuna maka mutanen da suka kai wannan matsayi to za su za su rika saba wa Allah kuma suna nan a wannan matsayin nasu za a rika ganin su suna saba Allah amma kusantar Allah suke yi yake cewa daga cikin bayan Allah akwai wanda sanin ma'arifa sanin Allah ke jan shi ya yi masa jagoranci zuwa ga Allah alhalin suna kai komo a cikin saban Allah kaga wannan ziga ne kan cewa su ci gaba da saba wa Allah kusanci suke samu saboda suna da ma'arifa suna da hakikanin sanin Allah saboda haka saba Allah ya zama ba komai a gurinsu ba akwai wani daga cikinsu yana wani baiti na shi yana cewa tatahhar bima al-ghaib in kunta da sirri wa illa tayammam bis-sa'id wa bis-sakhri wato tatahhar bima al-ghaib kai tsarki ka tsarkaka da ruwan gaibi in kunta da sirri in ka kasance ma abocin sirri wa illa in ku baka da shi baka da sanin wannan sirri tayammam bis-sa'id wa bis-sakhri kaje kai tayammama da doran kasa ka yi tamama da dutse an fahimci mai yake nufi wato wanda yake sa'id wa sakhar yana nufin taimama abin ba ka da ba ruwa a tare da kai ai zaka je ka kai taimama ne kamar yadda Allah ya faɗa in babu ruwa abin nan balam tajidu ma an fatayamma sa'idan tayyiba wannan yana nufin zahirin shari'a shi ne in ba ka rasa ruwa kai taimama taimama a matsayin alwala take ga wanda ya rasa ruwa ya yi taimama daidai suke da da wanda ya alwala yayin da yake ya samu ruwa saboda haka sallar da aka yi ta da taimama saboda rashin ruwa ko saboda kasa amfani da da da ruwan ba ta da bambanci da sallar da aka yi ta da alwala sai dai wani abin ya bambanta su ba amma ba wai wannan taharar ba wanda ita ce zahirin shari'a to shi abin da yake nufi cewa in kana da sirri kai ma'ul gaibi anan yana nufin asrar ɗinsu shi yasa ce in kunta za sirri in kana da asrar ɗinsu to za ka samu a taharatul kulliya a taɗahurul kulli za ka samu tsarki na gaba ɗaya don haka in ka tsarkaka na gaba ɗaya duk waɗannan abubuwan da ake na ibada na zahiri ba ruwanka da su in baka samu wannan tsarkin bane sai ka je ka riƙe zahiri an gane in kana da sirri ka san sirrin al'amarin sosai to za ka samu tsarkaka ne gaba ɗaya don haka ba ka da buƙatar kai wani abu na ibada wa illa in ku ba ka da wannan sirrin to ka je kai ta ibadar taka wannan idan aka duba jawahirul ma'ani shafi abin da juz'i na biyu shafi na 58 zuwa na 59 yayi sharhin bait wanda abin nan da na faɗa muku shine abin da ya faɗa cewa shari'a ta zahiri wannan ga wanda ya kamar kamar wanda ya rasa ruwa ne yayi taimama amma ga wanda ya samu wanda ya samu sirri na gaibi to baya da bukatar shari'a ta zahiri kamar mutumin da yake da ruwa baya da bukatar taimama an fahimta ko saboda ka duk wanda ya samu sirri ya gano sirri to ba shi ba shi ba ba shi ba ibada kuma ko me ya faɗa daidai ya faɗa ba ba matsala a gurinsa daidai ne kai da kake rike da zahiri kai kake ganin ba daidai ba don haka haka suke suke daukan ibada ba komai ba suke wulakanta ta suna ga sun karfinta a cikin shi lawa'ihul anwar tabaqatul al-kubra na sha'rani ya kawo hikaya a tarjamar wani wani waliyin sa shihab abin nan abin nan shihab ibn abin nan shihab at-tawil shihab at-tawil sunan waliyin kenan cewa shi wannan waliyin yakan kirawo hajiminsa lokacin yana sallah hajimin yana sallah sai ya kwalla masa kira ya ce ya zo idan hajimin nashi bai ansa kiran ba saboda yana cikin sallah in yake ansa kiran sai ya je ya same shi ya fusgo shi ya mare shi ya ce da shi kam aqulu laka la ta'ud tusalli hadhihi salatu mash'uma sau nawa ina gaya maka ka daina wannan sallar ta shu'umi ka daina irin wannan shi'umtacciyar sallar fala yastati ahadan an yukhallisahu minhu babu yace babu kuma wanda zai iya kwatar wannan khadimin daga hannunsa wato zai yi tamarin sa yana gaya masa maganganu saboda shi sallar abun sa ba wani abu ne yana ma kiran sallar salatul mash'uma saboda ka ya kirawo shi amma kuma ya tsaya yana sallah me amfanin sallar ya ki ansa kiransa saboda ka sai ya rika malin sa wannan fa duk cikin karamomin shi waliyin duk cikin karamomin shi waliyin to banda shi akwai akwai wani waliyinsa shi shi sha'rani wanda ya kira da ash-shariful majzub ash-shariful majzub kamar kace sharu mai jazaba ai san jazaba ko to wannan sharu ne mai jazaba shi wannan sharu mai jazaba shi a cikin tarjumar tashi shi sha'rani ya ce shi sha'rani yana bada yana bada matsayinsa yace yana yana shan wiwi dan wiwi ne to yanzu kaga a ce dan wiwi amma yana cikin wariye alamar ya baci to shine shi shi shi sha'rani sai yake cewa game da shi wannan ashariful majzub yake cewa wa kana ya'kulu fi nahari ramadan da rana a ramadan sai a ganshi yana ceciyansa ganshi yana ta ceciyansa wa yaqulu in an taba shi sai ya ce ana ma'atuqun a'taqani rabbi ni yantacce ne ubangiji na ya yanta ni sai ya ci gaba da cewa shi sha'arani wa kullu man ankara alaihi yutibuhu duk wanda kuma yace zai masa inkari to yana halaka shi wato abinda zaka la'akari da shi in kana karanta littafin tabaqat na sha'arani wato bayan suna yana kawo barnar na farko zai kawo ta da sunan waɗanda suke yin wannan abun su ne ababen koyi su ne suka san Allah su za su yi maka jagora zuwa ga Allah sannan haɗari na biyu in ya kawo abin da ya saba wa shari'a maimakon ya ce wani abu ya saba wa shari'a sai ya kawo ta magana ta razanarwa da tsoratarwa cewa in baka yadda ba zai halaka ka wai shi wannan mutum duk wanda bai yarda da abin da yake yi ba to halaka yake wannan duk yana daga cikin karamomin shi sharu mai jazaba a cikin bakat sha'rani ya kawo maganar wani malaminsa malaminsa aliyul khawas malaminsa ne aliyul khawas malamin abdul habib sha'rani sai yake cewa malamina shi aliyul khawas ya gaya wa ɗan uwana afdaluddin sunan shi afdaluddin a sha'arani ya gaya masa yake cewa da shi iyaka an tariqa liman afqarahu Allah ta'ala min ad-dunya ba'da ghinahu fa tu'tihi akthara min quti yawmihi fa inna Allah ta'ala ma afqarahu illa li hikmatin baligha ربما آقبك, آقبك الحق تعالى بنذير ذلك wato shi malamin shi aliyu khawas malamin abdulwahab sharani ya kirawo dan uwan abdulwahab sharani din da alama shi yana da irin wadata haka kuma yana dan taimakawa mabukata to sai kira shi sai yake cewa sa iyyaka an tarika liman afqarahu Allah ta'ala min ad-dunya ba'da gina ka guji tausaya ma wanda Allah ta'ala ya tsiyata shi bayan wadata a nan duniya ka guji taimaka masa fatotihi aksara min qutiyami ka guji bashi sama da abin da zai ci a ranar wato duk taimakon da zaka bashi kakka yadda ka bashi taimakon da zai kara arziki ka bashi iya abin da zai ci a ranar ya kare fa inna Allah ta'ala ma afqarahu illa li hikmatin baliga ai Allah bai talauta shi ba sai da wata hikima isasshiya don haka kai ya za a ka fito da shi daga talauci bayan Allah ya jefa shi kaga kamar ma yana ganin kai ne za ka fito da shi daga talauci in har ka bashi din ya juya abin da ka bashi ya kuma wadata waye ya bashi wadata Allah ne ya bashi ba kai ka bashi ba sai ka bashi duk duniyar nan Allah bai nufe shi da wadata ba ta salwanta sai yake cewa iyaka ka tausayawa a hirɗinka ka kuma tausayawa mutumin da Allah ta'ala ya bashi wadata ya talauta shi domin bai talauta shi ba sai da wata hikima isasshiya in kana haka ubangiji ta'ala zai maka uquba bi naziri zalika wato kai ma zai tsiyata ka kaga wannan daidai yake da fadar mushrikai wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qala allazina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'u Allah at'ama in antum illa fi dhalalin mubin wannan daidai maganar ba bambanci Allah ta'ala ce idan aka ce da su ku ciyar daga abinda Allah ya azabta ku sai kafirai su ce wa mu'minai yanzu ma ciyar da wanda Allah ta'ala da ya ga dama sai ciyar da shi inda Allah ta'ala ya zaga dama sai ya bashi dan me za mu bashi tunda kaga Allah bai bashi ba haka yake son kayan sa kuma bashi kuma shi da talaucin sa ta ku taimaka masa saboda haka ka kula duk wata ibada ka kula duk wata ibada tun daga aqida da sallah da azumi da sadaka duk gaba daya sun lalata ta yan kasoshin da muka fara za ka cewa akwai a sallah akwai a azumi akwai a sadaka kowace sai da suka nemi su nuna ba ta da wani muhimmanci ba ta da wani muhimmanci wajen saban Allah kuma wannan babu wani babu wani abin nan a shi abin a cikin littafin al-Ibris min kalami sayyidi Abdul Aziz na Abdul Aziz Dabbak yake cewa yake shehi yake cewa shehi ya gaya wa muridinsa cewa shehinsa shine imaninsa shine al'amuransa sha'anin addininsa duka shine sun ta'allaka da shehinsa sai almajirinsa ya ce da shi almajirinsa shi mai wanda ya littafin ahmad ibn mubarak ahmad ibn mubarak shine mai littafin al-ibris min kalami sayyidi abdulaziz shi abdulaziz dabbak shine waliyin shi ibnu mubarak din shine ba ibnu mubarak babba ba malamin hadisi shi wannan ibnu mubarak ahmad ibnu mubarak shine almajirin shi ya tattara maganganun malaminsa malaminsa to shine sai yake ce masa yake ce malamin nashi inni akhafu min Allah ta'ala fi umuri fa'altuha ina jin tsoron Allah ta'ala dangane da wasu abubuwa da na aikata wato kamar ya yi wasu abubuwa na saban Allah ce ina tsoron Allah ta'ala akan wasu abubuwa da na aikata faƙala ne ya ce sai ya ce da nishi dabbak sai ya ce mun mahiya waɗanne abubuwa ka aikata fazakartu lahu ma hasala sai na gaya masa abubuwan da ya faru da suka faru faƙala ne la ta kafin hazin ashiya ka daina jin tsoron waɗannan abubuwa waɗannan wani abin da kai ka daina jin tsoro ولكن أكبر الكبائر في حقك أن تمر عليك ساعة ولا أكون في خاطرك babbar babban kabira babban laifin da zaka yi kai shine kai sa'a guda baka tuno da a zuciyarka ba wannan shine akbarul kaba'ir amma wancan abin da kake tsoron Allah akan sa duka daina tsoron Allah akan sa ba yace walakin akbarul kaba'ir fi haqqika an tamurra alayka sa'atun wala akunu fi khatirika yace fa hadhihi hiya al-ma'siyati allati tadurru fi tadurruka fi dinika wa dunyaka ce to wannan ita ce shine saban Allah da zai cutar da kai addinin ka da duniyarka wato a ce kai sa'a daya baka tuno ni bani shehi to wannan shi zai cuce ka a duniya shi zai cuce ka addini amma ba wancan abu da kake tunanin ka saba wa Allah ba to ire-iren wannan suna nan da yawa wannan dan tsakura ne amma in aka ce za a abin nan sai mai sati nawa ma muna muna karanto wadanda ba za su kare ba suna nan tili fal don ku fahimci magana da ibnu taymiya yake yi ba wai yana yin magana bane babu abin akwai shi akwai shi a cikin a cikin maganganun su suna ganin cewa za su iya fita daga shari'ar Allah wanda malamai sun sun sun tsawatar yanzu nan maganar maganar al-mufhim ne المفهم نا لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم نا أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي أبو العباس القرطبي وأنا شيني مالم أبو عبد الله القرطبي بتفسيري أكوي أكوي بتفسيري شي ما قرطبي أكيد شي مسأ شي وانا مالم سني أبو العباس وانا أبو عبد الله وانا أبو العباس القرطبي to a cikin sharhin da yayi wa hadisan muslim sharhin wannan na sharhin hadisin khadir ya yi maganganu masu kyau da yawa da yawa waɗanda ba lokaci ba ne bari a ce za mu karanta su amma dai abin da ya shafi wannan don ya ce ya yi tambihi ne ya ce tambihun ala maglatsatai ne tambihi akan wasu manyan kurakurai guda biyu manyan laifuka biyu to laifin na biyu laifin farko shine ce abinda wasu jahilai suke daukan cewa Khadir ya fi Annabi Musa alaihi salam saboda wannan kissa ya rushe wannan magana sannan sai ya sai ya ce al-maghlaqatu thaniya kuskure na biyu zahaba qaumun min zanadiqatil batiniyya zahaba qaumun min zanadiqatil batiniyya wasu daga cikin zindikai masu aƙidar baɗini da zahiri su ne 'yan baɗiniya masu ce akwai baɗini akwai zahiri su sun fahimci baɗinin da haka ko sauran musulmi duk zahiri kuke aiki da shi to yake cewa zanadika na baɗiniya sun tafi ila suluki tsarikin yalzamu minhu haddul ahkami shar'iyya ko haddul arkani shar'iyya sun kama wata hanya wacce duk wanda ya bita to abinda za ta lizumta masa shine rushe hukunce-hukuncen shari'a duka فقالوا هذه الأحكام الشرعية إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة أنا يا ربط الأغنياء اسكوليني الأغبياء والعامة yace suna cewa ita wannan shari'a hukunce-hukunce na shari'a ana hukunta su ne ga wawaye wal'amma daga magari wai mu da muke sallah muke azumi mu ne wawaye mu ne ga magari to wai shari'a wannan ta zahiri ta wawaye ce da magarigari su suke hukunci da wannan ci ambal auliya wa ahlul khususi amma waliyai da ma'abota keɓantaccen lamari fala yahtajuna ila tilkan nusus su ba sa buƙatar waɗannan nasukan ba sa buƙatar alqur'ani ba sa buƙatar hadisi bal inna ma yuradu minhum ma yaqa'u fi qulubihim abinda ake bukata a wajensu shine kawai abinda zai fada zuciyarsu kawai abinda suka ji kawai a ransu to shi Allah yake so don haka in yaji sha'awar shan giya ya sha giyarsa shi Allah in yaji sha'awar sata ya sata in yaji sha'awar duk abinda yake so kawai shi Allah yake bukata a wajensa wa inna ma yuradu minhum ma yaqa'u fi qulubihim wa yuhkamu alaihim bima yaghlibu alaihim min khawatirihim ana musu hukunci da abinda ya rinjaye tunaninsu da abin da yake ɗarsuwa a zuciyarsu kalu suka ce wa za ka lisa fa'i ƙulubihim anil akdar wai saboda zukatansu sun wato sun tace garai-garai babu wani sofanan wato wani burbushin abin da zai gurɓata zuciyarsu babu shi a ciki wa kuluwiha anil akhyar kuma ba sa ganin wani ba Allah ba saboda ka ba sa ganin alghair alghair suna nufin duk abin da suke gani da kansu da komai ma kawai Allah suke gani ba abin da suke gani ba shi ba فتتجلى لهم العلوم الإلهية saboda haka sai al-ulumul ilahiyya ilimin muka na Allah sai su bayyana tare gare su wal haqa'iqur rabbaniyya da haqiqa ta ta ubangiji fayaqifuna ala asraril kainati saboda haka sai su sai su kai ga sanin sirrurruka da suke cikin halittu wa ya'lamuna ahkamal juz'iyyati sai su san abubuwa abin nan a daki dakin su filla fillan su wato dan mu ana cewa mu muna sanin abin ne a dunkule amma su suna sanin abin ne gaba gaba shi yasa sai su gaba su da bukatar sa kai ka san sallah ne a dunkule ka san azumi ne a dunkule ka san hajji a dunkule dan cikin kisoshin da da da, da Abdulhab Sha'rani ya kawo akwai kissar wani da ya ce wa ya ce wa shehin su cewa yayi yayi bakanci zai je umara shehin ya ce wace umara za ka je ka rabu da ni in ka rabu da ni ka rabu da halarar Allah inda za ka je kuma a tarul an biya ne guraben annabawa ya za ka bar halarar ubangiji ka tafi guraben annabawa ai ka ci baya sai ya hana shi so kai kana ganin kana ganin abubuwa ne a dunkule su suna ganin juz'iyatinsu suna ganin su filla filla daki daki fa yastaghnu biha an an ahkam ash-shara'i wal kulliyat saka su ba su da bukatar kunce kuncen shari'a ba su da bukatar waɗannan abubuwa kulliyat kamar tafaqa lil khadri suka ce kamar yadda ya faru ga khadir shi ma haka ya faru gare shi ya san abubuwa filla filla wanda annabi Musa a dunkule san su shi yasa da yaga an fasa wa mutane jirgin ruwan su yace an yi banna ya ga an taimaka ma waɗanda ba su canci taimako ba ya ce an yi ɓanna ya ga an kashe yaro ƙarami ya ce an yi ɓanna saboda shi a dunkule ya san abin amma shi khadir ya san abin daki-daki ya san abin filla-filla saboda haka shi ba ya buƙatar wannan shari'a ta zahiri suka ce fa innahu staghna bima tajallalahu min tilkal ulumi amma kana inda Musa min tilkal fuhumi shi yayin da ya kasance ya wadatu ya wadatu da abin da ya bayyana gare shi na ilimin mukan da Allah ya zazzaga masa sai ya wadatu ga barin abin da yake tare da annabi Musa na fahimta shi abin da yake tare da fahimta ce shi kuma ilimin yake da shi tsantsa wa qad jaa fi ma yanquluna istafti qalbaka wa in aftaka al-muftun cikin magana da suke fakewa da ita shine kai wa zuciyarka fatawa ko da masu fatawa sun yi maka to ka yi wa zuciyarka kai abinda zuciyarka ta gaya maka shi za ka yi shi ne daidai to shi ne sai shi abu abul abbas al-qurtubi sai ke cewa haka alƙawlu zandaqatu wannan magana zandaka ce zindiƙanci ne wa kufrun yuqtalu qailuhu ce kafirci ne ma da ake wa mai faɗarsa hukuncin kisa wala yustatabu ba a neman tubansa لأنه إنكار ما أليم من الشرائع دون وانا يا كيغا إنكار أبن أكا سني نشريعة فإن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ حكمه فإن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه يتي الله تعالى يا قدانا دا سنة سا يا زرتد دا هكونشن سا دا هكما سا domin abin nan hukunce-hukuncensa ba a sanin su ta hanyar manzanninsa waɗanda suke ɗaukan saƙo daga wajensa zuwa ga halittarsa wa humul muballighuna anhu risalati sune masu isar da saƙon Allah zuwa ga mutane wa humul mubayyinuna shara'i'ahu ahkamahu su suke bayanin shari'ar Allah su suke bayanin hukunce hukuncensa ikhtarahum Allah lidhalika wa khassahum bima hunalika Allah ya zabe su ga wannan kuma ya keɓance su da abin da yake ga haka كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر بداعتهم ألا يؤمرني أي مسداء في كل ما جاءوا به تكن دؤ بالنسك وأخبر أن أن الهدي في أن الهدى في طاعتهم ya ba da labarin cewa shari'a tana cikin yi musu biyayya wal iktida'i bihim da yi da koyi da su fi ghairi mawdu'in min kitabi a gurare da yawa a cikin littafin sa wa ala arsilati rasulihi da kuma a bisa harsunan manzannin sa ka qaulihi ta'ala kamar fadar sa wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ka qaulihi da fadar sa wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah wa qala ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadih wa qala wa in tuti'uhu tahtadu sannan wa qala sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni na bar muku abubuwa biyu inji annabi sallallahu alaihi wasallama lan tadillu ma tamassaktum biha ba za ku bace ba matukar ku yi riko da su kitaballahi wa sunnata nabiyhi hadisi ne yana cikin muwadda yana cikin musadrak na hakim hadisi ne hasan hadisin abu huraira wa mislu hadha la yuhsa kathratan bale yace irin waɗannan nasussuka suna nan ba iyaka ya ci gaba da da da rushe waccan magana cikin magana sa mai tsawo to wannan dan ku fahimci cewa ba wai ibnu taymiya kadai ke wannan magana ba magana ce ta malamai akwai magana shadibi da shi ma irin ta a cikin ihtisab ce duk masu wannan magana zanadika ne masu kokarin rushe addinin musulunci ne shi ma shatibi ba maliki ne cikin littafinsa al-muwafaqat cikin littafinsa al-muwafaqat to shi ne ibnu taymiya yake rushe wannan na farko dai abinda muka karanta a wancan a wancan darasin cewa annabi Musa lam yakun mab'usan ila al-khadir ba ga khadir aka aiko shi ba don haka da an aiko shi ga khadir to da khadir ya zan cikin mabiyansa ba zai dawo kuma annabi Musa ya zama yana bin khadir ba da ba zai zama yana bin khadir ba amma ayar abin da ta gaya mana annabi Musa alaihi salam Allah ya ce da shi ya je ya abin nan ya je gurin sa ya nemi ilimi ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda kaga hal attabi'uka annabi Musa zai bi shi kaga wanda ya nuna shi baya cikin mabiya annabi Musa sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa khadir ya ce wa annabi musa inni ala ilmin min ilmin lahi allamanihi la ta'lamu ni ina bisa ga wani ilimi daga ilimin Allah wanda ya sanar da ni da kai baka sani ba wa anta ala ilmin min ilmin lahi allamakahu la a'lamu kai ma kana bisa ga wani ilimi da Allah ya sanar da kai wanda ban sani ba kaga wanda yana nuna cewa shi annabi ne mai zaman kansa tunda ya ce Allah ya sanar da shi wani ilimi kamar yadda ya sanar da annabi Musa kaga wannan alama ce ta cewa Allah ta'ala ya ba shi annabci ne yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da annabcinsa kamar yadda a cikin ayar Allah ta'ala ke cewa waje da abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma eh wa 'allamnahu min ladunna ilma Allah yake faɗar wannan kaga wannan shine abin da ake cewa wahayi saboda haka shi ma annabi ne karshen kissar yace ma fa'altuhu an amri ba da umarni na ba da umarni ba da gaban kaina nayi ba wato ban aikata duk abin da nayi din nan ba da gaban kaina a'a an amrin lahi nayi duk da cewa wani wani wani wani wani ya so yayi tawilin wa ma fa'altu an amri cewa ma din nan mausula ce ma wa ma abinda na aikata daga umarni na ne ma maimakon ka ce wa ma nafiya ta zama ma fa'altuhu an amri ba na yi ba ne da umarni na ma'ana wahayi aka yi mun sai ce a ma mausula ce ma ai allazi allazi fa'altuhu an amri to ka duba fa a siyakin gamsar da annabi musa ne ana so a gamsar da annabi musa ya gamsar da annabi musa cewa abin da ya yi dinnan ya yi ne bisa daidai ba kuskure ba ne to ya zai dawo ya bayan duk ya gaya masa abin sai ce kawai gaban kai na nayi ai ka ga rushe kuma abin da yake kula amma daga karshe ya ce abin nan da nayi ba gaban kai na nayi ba kaga wannan shine zai ƙara sa annabi Musa alaihi salam ya fahimci cewa an an masa wahayi ne to balle ga hadisi da yake cewa anta ala ilmin inni ala ilmin min ilmin lahi allamanihi kaga ashe Allah ta'ala ya sanar da shi wani abu wanda a karkashin wannan abin da ya sani ne ya hukunci to shine mala yake cewa athani abu na biyu ko wajihi na biyu anna ma fa'alahu al-khadr lam yakun mukhalifan lish-shari'ati abinda khadr bai saba wa shari'a ba bal kana muwafiqan laha a ya ma dace da shari'a lakin Musa lam yakun alima al-asbab allati tubihu zalika sai dai annabi Musa a lokacin bai san dalilan da suka halatta yin hakan ba yayin da ya inkari bai san me yasa abin annabi al-khadir yayi wannan abin da yayi ba falamma bayyana halahu wafaqahu ala zalika yayin da ya bayyana masa dalilan da suka sa yayi sai sai ya goyi bayan sa akan haka fa inna khalqa as-safinati thumma tarqi'aha li maslahati ahliha khawfan min adh-dhalimi wato fasa wannan wannan jirgin ruwa da kuma abin nan liƙe ta daga baya saboda maslahar wato aliha saboda maslahar masu masu masu jirgin ne saboda in bai yi ba to gaba kaɗan za a kwace musu jirginsu فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك ملكا يأخذ كل سفينة غصبة سورة كاغا يا يني دوم مسلحر ما سجلجين wannan sunan shi ihsani shi yasa mala yace ihsanun ilaihi wannan ihsani ya musu ya kyautata musu dan ba ga haka ba za su rasa jirgin gaba daya gara jirgin ya kubuta da wannan aibin in ya so in an fita sa gyara da su zo su rasa shi gaba daya wa zalika jaizun wanda kuma ya halatta wa qatlu as-sa'il jaizun wa in kana sagiran haka nan kashe as-sa'ili wanda wanda yake wanda zai kawo zai kawo maka hari yana neman ya halaka ka wanda yake ƙoƙarin halaka ka da wani makami kai ma ka ƙara kanka ko da za ka kashe shi ko da ƙanƙani ne wanda ya halatta ba za ka zauna baka ci tutun da ƙarami ne bari ya halaka ni wannan bai ba kai daidai ba a shari'anci ka tashi ka yi abin da za ka kare wa kan kare kanka daga halaka ko da shi abokin faɗan naka wanda ya kawo maka hari shi zai halaka ko da kuwa ƙarami ne ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله wanda ya zan zai kafirtar da iyayensa kuma babu yadda za a yi a raba iyayensa da kafirci matukar yana tare da su to a shari'anta ya kashe shi wannan shine abin da yake faɗa ce zai kafirtar da iyayensa to kaga wannan kuma wani abu ne da ba zai yi a san shi da ijtihadi ba ya za ka san cewa wannan yaron yana tare da babansa zai zai kafirta shi ba ka san wannan ba da baka san ma'alat na farko baka san abin da ke cikin zukata ba da bai baka san ma'alat ba ka san karshen al'amura ba saboda haka kaga ashe annabi ne zai iya wannan annabi ne zai iya wannan shi zai iya sanin cewa wannan yaron zai mai da iyayensa kafirai amma duk wani wanda ba annabi ba bai da damar ya ce bari ya yi ijtihadi ya gano cewa wani barin shi tare da iyayensa zai kafarta su zai kafarta su bara kashe shi babu wanda ya sai wannan shi yasa yace wala hada qala ibn abbas li najdat al haruri shi yasa ibn abbas ya gaya wa najda ibn amir al haruri wato bakawariji shi wannan shugaban firkan najdat akwai firka daga cikin wata bangare ne daga cikin bangaren khawarijawa wanda ake kiransu najdat wanda shi shi ya fita ya ya balle daga cikin khawarijan kusan zuwa khawarijan bayan bayan sun kafa kansu sai kuma ya zama sun dawo sun zama kungiyoyi kuma wannan kungiya yau sai ta balle sai ta kafirta waccan waccan kungiya sai ta balle sai ta kafirta waccan kuma duk wanda ya kafirta dan uwansa kashe shi zai to shi najda ibnu amir al-haruri al-hanafi ya balle daga sauran sauran ƴan uwansa khawarij ya kafa tashi kungiyar daga cikin ra'ayinsa daga cikin ra'ayoyinsa cewa duk wani wanda baya tare da su kullu man khalafa ra'ayahu yajibu qatluhu duk wanda zai saba ra'ayinsa wajibi a kashe shi wannan yana daga cikin abinda abinda yake cikin cikin abin da dinsa cikin aqidarsa kamar yadda Ar-Razi a cikin littafin sa i'tiqadatu firaqil muslimina wal mushrikin a cikin ya faɗa cewa yana daga cikin ra'ayoyin shi Najda cewa duk wanda baya tare da shi to kawai a kashe shi da farko yana tare da Nafi'ul Azraq sannan ya ya ya balle masa ya je ya kama garin Yamama ya zama na shine kamar yake yake da iko a yankin a yankin Yamama da ƙarshe a lokacin ya sa wa kansa amirul mumini da waye da waye a shekara ta 66 bayan hijira shekara ta 69 aka kashe shi shi ba to abdullahi dan abbas ya rubuta masa lamma sa'alahu an qatl al-gilman yayin da yake tambayar ibnu abbas ya a kashe yara yara yake so da kashewa hujjasa khadir ya kashe yaro saboda haka yana so shi ma ya shiga kashe yara so shi da abdullahi dan abbas hadisi yana cikin muslim da abu dawud abdullahi dan abbas sai rubuta masa yace in kunta alimta minhum ma alimahu al-khadir min zalika al-ghulam faqtulhu wa illa fala taqtulhu in kai ma kana da ilimin da khadir yake da shi dangane da wannan yaron sai ka kashe su in ko ba ka mutu iyali su to kaga ba magana ya ce yayi da awar cewa shi ma wa allamnahu bil ladunna ilma zai yi da'awar haka bai isa yi da'awar haka ba ya ce to in kana da ilimin da hadir yake da shi ya san abin da suka sani abin nan annabi musa ma bai san shi ba shi ma hadir wahayi ne allah ya masa amma da haka kawai aka basu da shi da annabi musa ɗin ba wanda zai sani ya ce to in ka san abin da hadir wato kai ma in za a yi maka wahayi game da yaran to ka kashe su in kuma haka to ka kyale su to ashe kaga abinda khadar yayi wani abu ne da yayi shi akan doran shari'a ba wani abu ne da yayi shi da ijtihadin sa ko da san zuciya shi yasa annabi Musa a farko ya masa inkari tunda a ka'ida in ba wahayi ba ba yadda za a kawai ka zo ka ga yaro ka kama kamar dai masa kai haka kawai to amma da ya gaya masa wahayi ne kuma Allah ne ya sa shi shi annabi ne kaga shikenan sai sai sai ya sadu da ya yadda cewa amma al-ihsanu ila al-yatimi bila iwad was-sabr ala al-ju'i fa hadha min salih al-a'mal a taimaka wa maraya ba a karbi ko kwaban sa ba ko kuma kuma ayi hakuri akan yunwa wanda ma aiki ne na kwarai tunda sun zo sun samu sun samu sun samu katanga za ta faɗi a garin da suka nemi a taimaka musu da abinci aka ki taimaka musu da abinci suka ga katangar ganuwar garin ta tafi faduwa khazir ya zage shi da annabi Musa din ya ce taho suka yi ta aiki sai da suka miƙar da ganuwar ta koma daidai shi kuma yake ganin a mutanen da mun zo mun nemi alfarma su taimaka mana da abinci su taimaka mana ba in har akwai irin wannan aikin da suke da bukata shi mu karbi kudi a gurin su mana mu karbi kudi a gurin su mu tayar musu da katangar kaga mun samu kudin abinci wannan shine wajihin maganar annabi Musa alaihi salam to shi ne annabi annabi shi al-Khadir yake ga masa amma al-jidaru fa kana li gulamaini yatimaini kana tahtahu kanzun lahumu wa kana abuhuma salihah فأراد, فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري yace ita wannan wannan katanga wasu ta wasu yara ce marayu karkashinta akwai dukiya mai yawa alkanzu shine tarin dukiya kana ta ta kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah kuma babansu mutumin kirki ne watakila da a lokacin yana da rai ma muka shigo garin zai karbe mu hannu biyu ya taimaka mana saboda kirkinsa to ya rasu baya nan ya bar dukiyar ‘ya'yansa a ƙarƙashin ganuwa ya binne ta wanda yana nuna maka garin na azzalibai ne da sun san da dukiyar kwashewa za su to annabi qadir a lokacin Allah ya masa wahayi ya sanar da shi akwai dukiyar marayu in ka tangan nan ta fadi za su gani su kwashe dukiyar don haka mutanen nan kuma su cancanci a yi musu wani abin da a bar musu wani abin da za su ji daɗi da shi ba saboda haka sai ya aiki tukuru ya tayar da abin nan ya tayar da wannan katanga to kaga wannan ihsani ne yawa marayu wanda ya saba wa shari'a wannan bai saba wa shari'a ba ya haƙura da yunwa ya taimaka wa marayu wannan bai saba wa shari'a ba فلم يكن في ذلك شيء يخالف يخالف شرع الله haka babu wani abu anan da ya saba wa shari'ar Allah saboda haka duk abin da annabi Khadir yayi asbab ne annabi Musa bai sani ba amma ba wai yayi wani abu ne da ya saba wa shari'a ba bare har mutum ya fake da kissar ya ce shi ma a yanzu zai rika yin abin da ya saba wa shari'a saboda shi ma shi ma Khadir ne shi ma waliyi ne wannan magana ce wacce ba ta da ba ta da tushe a addini lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh